بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي شاشدة قوة الربيع الأول shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 1 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin akhlaqu al-ulama wallafar al-imamu Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri Allah Ubangiji ya gafarta masa. Al'imamu al'ajuri ya rasu a shekara ta ɗari uku ne da sittin bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'adu wasalam. Wannan tafi nashi yana koyar da mu ne ladubba da halaye da irin ɗabi'u waɗanda ya kamata ɗaliban ilimi da malamai da masu harka a addini su kula da su ƙwarai da gaske. Allah ya saka mushi alkhairi. A darasin da ya gabata na fassara wata kalma da kuskure shine yambo. Yambo sai na ce ruwan sama. maimakon ruwan tafki spring shine yambo sai da nake saurara daga bayan ji wannan kuskuren kuskure ne daga baki na Allah gafarta mu muna bibiyar sa inda yake kawo mana zantuttuka daga malamai tun daga kan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai domin nuna irin falala da darajar da Allah madaukakin sarki yayi ma ilimi da masu ilimi a inda har yake kawo mana hadisan da suka nuna cewa Allah madaukakin sarki yana umurtar mala'iku da su kwantar da fuka-fukansu ga masu ilimi wato innal mala'ika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi muka ji cewa alwad'u din yana da ma'anoni daban-daban da malamai suka ambata ko dai ya zama kamar irin abin da ake yi na sarawa kamar wato irin yadda sojoji suke sara mana gaba da su ko kuma suna shimfiɗa musu wato suna yi musu inuwa ko kuma suna shimfiɗa musu su staka to anan ne nake son ambata mana wani labari da Ibn al-Qayyim ya ya faɗa a cikin Miftahu Darus Sa'ada cewa akwai wani mu'tazile kasan mu'tazilawa suna da mummuna aqida game da al'amarin mala'iku shine da yaji wannan hadisin sai yake cewa wai shi kuwa sai ya jawo mala'ikun nan bin nan sai ya musu rashin kirki sai ya samu kusoshi sai ya sassaka a takalman shi wani in zai je makaranta in mala'iku suka shimfada fukafukansu ya taka ya ji musu rauni saboda iya shege to yana yin haka kuwa aka ce da ya fito sai Allah ya jarabce shi kawai kama da wata cuta aka rasa abin da ke damun shi har ya dawo ya zama kamar mahaukaci da inda ya ga mutum ɗalibi yana tafiya sai ya dinga ce musu irfa'u irfa'u arjulakum an ajnihatil mala'ika ku ɗage kafanku kan ku dinga taka kafanku da ƙarfi saboda kanku taka fukafukan mala'iku yayi izgili ne Allah madaukakin sarki ya kama shi saboda babu kyau izgili da nasoshi musamman waɗanda baka fahimce su baka ce bari ka yi bari ka yi izgili ko istihza'i Allah madaukakin sarki zai yi maka wato hukuncin da zaka sha mamaki Allah ya tsare mu in ban manta ba za mu tashi a lambar tarjama ta 30 ko inda yace akhbarana Abu Bakrin قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن عن علاق ابن أبي مسلم عن أبي عن أبان ابن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه أبان دان gidan Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya'u thumma al'ulama'u thumma shuhada'u ranar alkiyama annabawa za su yi ceto sannan malamai su ma za su yi ceto sa'annan shahidai waɗanda suka mutu a gurin jihadi su ma za su yi ceto wannan hadisi yana cikin sunan ta limamu ibn maja da musnad musnadul bazzar da kuma al'imamu abu ja'afan al'uqaili ya kawo shi a cikin abdu'afa al-kabir nashi haka nan ibnu abdulbari a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi haka nan ibnu adiyin a cikin alkamil fi du'afa rijal dukkan surwaito wannan riwaya ta hanyar wannan mutum mai suna ambasa zuwa ga ilaq zuwa ga aban daga usman sai dai isnadi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske shekul albani a cikin ma silsilar da'ifa ya ce wannan hadisi ne maudu'i kamar yadda yake a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da lamba saba'in da takwas sauraka hadisi ne mai rauni kwarai da gaske قال حدثنا أبو قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا شجاع ابن مخلد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام عن الحسن الحسن البصري كنا في قول الله عز وجل game da ma'anar faɗin Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan addu'a da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin ta wadda take cikin alqur'ani cikin suratul baqara Allah ubangiji muna roƙonka ka ba mu abu mai kyau a duniya kuma ka ba ka ba mu abu mai kyau a lahira menene abu mai kyau a duniya Hassan al-Basri yace alhasanatu fi duniya al'ilmu wal ibada abu mai kyau a duniya shine ilimi da bauta Allah wal jannatu fil akhirah abu mai kyau a lahira shine aljanna saboda wannan addu'a da kake yi ababan da ke cikin ta na farko sune ilimi da ibada a nan duniya qala muhammad ibn al-husayn malam ajuri yace fal ulama fi kulli halin lahum fadlun azim su malamai a kowane yanayi a kowane bigire suna da falala mai girma fi khurujihim li talab al-ilm matakin farko matakin koyon ilimi suna da daraja da falala a lokacin koyon ilimi wa fi mujalasatihim lahum fihi fadlun hakan zama tare da malamai akwai falala wa fi mudhakarati ba'dihim li ba'din lahum fihi fadlun hakanan tattaunawar ilimi tsakanin malami da malami tsakanin masani da masani a yi muraja'a a tattauna a yi fira ta ilimi wannan ma yana da nashi falalan wa fi man ta'allamu minhul ilma lahum fihi fadlu sannan akwai fadlu akwai daraja game da waɗanda aka koyi karatun a gunsu wato malaman su suma akwai falala wa fi man allamuhu al'ilma hakanan ɗaliban su lahum fihi fadlu suna da falala a gunsu yace a faƙar jama'allahu lil'ulama ilkhaira min jihatin kafira haƙiƙa Allah ya haɗa wa malamai alkhairai ta fuskoki daban-daban idan sun fita neman ilimi suna da falala da suke samu idan sun zauna muzakarar ilimi suna da falala da suke samu suna da falala akan wanda ya koya musu suna da falala akan wanda suka koya mawa ko ta ko ina aikin da suke mai falala ne yace nafa'anallahu wa iyyahum bil ilm ya Allah ka sa da mu da su mu ci moriyar ilimin يتي أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتقة عن أبي أن يزيد عن علي بن يزيد بن جدعان كنا عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي عليكم بالعلم إنا هورنك دكوي إلم عليكم بالعلم ina horonku da ku ilimi kabla an yi kubada tun kafin a kwace ilimin wa kabla an yurfa'a tun kafin a ɗage shi daga cikin al'umma thumma jama'a baina isba'ihi alwusqa wallati talil ibham sannan ya hada tsakanin yatsun shi guda biyu ta tsakiya da wanda ke kusa da babban dan yatsa wa qala sai yace al'alimu wal muta'allimu sharikani fil ajr da malami da mai koyon ilimi suna da tarayya fil ajri a cikin lada wala khaira fi sa'irin nasi ba'd sauran mutane waɗanda ba malamai ba ba kuma su ba da himma wajen koyon ilimi ba to babu wani alkhairi a tare da su wannan hadisin shi ma yana cikin sunan ta ibnu maja a cikin mujalladin shi na farko na inda yake magana akan falalar ilimi din nan kenan haka nan abul qasim at-tabarani a cikin al-mujamul kabir haka nan ibnu abdul barri a cikin littafin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadli sai dai a cikin isnadin sa ga Usman ibn Abil Atika mai rauni ne haka nan ga Ali ibn Zaid ibn Juda'an shi ma mai rauni ne haka nan kuma a a dan haka zaka ga malamai sun raunata shi kamar Ash-Shaykh Al-Albani a cikin da'ifu sunan Abi Dawud wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddathana Zuhair ibn Muhammad قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيه yace da malami da mai koyon karatu suna tarayya a cikin lada sauran mutane kuma hamajun tarkace ne kawai kwashe-kwashe ne la khaira fihim babu alkhairi a cikinsu wannan kuma riwayan al-imamu abdullahi ibn al-mubarak ne a cikin kitabu zuhud nashi da kuma ahmad ibn hanbal shi ma a cikin kitabu zuhud da abu haithama zuhair ibn harbin a cikin kitabul ilm da ibn abdul barri a cikin jami'u bayanul ilmi wa fadlihi wa haddathana abu bakr qala haddathana al-firyabi qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana ibn lahi'a an khalid ibn abi imran an abi umamata an rasulillahi sallallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'da al-maut mutane guda hudu nau'o'in mutane guda hudu ladan suna ci gaba da gudana bayan mutuwa nabi yace al-murabitu fi sabilillah daga cikin su ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fita dan yaki dan tare iyakar gwamnati ko kasan musulmai wanda yake soja na musulmai wa man allama ilman da kuma wanda ya karantar da wani ilimi a ujriya lahu ma umila bihi za a ci gaba da gudanar mishi da ladan shi ma umila bihi matukar ana aiki da ilimin wa rajulun na uku kuma da mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin fa ajrahu fa ajruhu yajri majarat da mutumin da ya sadaqatu da jariya ladan shi na ci gaba da gudana matukan wannan sadaka tana nan tana ci gaba da wanzuwa wa rajulun taraka auladan sigaran fahum yad'una la to kuma mutumin da ya bar yara kanana ya mutu ya bar yara suna ci gaba da mushi addu'a duk waɗannan ladan suna gudana wannan wannan hadisi yana cikin musnadul imani ahmad ibn hanbal haka nan kuma abin nan wato ya ruwaito shi abul qasim at-tabarani ya ruwaito shi a cikin al-mu'jamu al-kabir kuma hadisi ne sahihi ingantaccen hadisi saboda haka wannan nuna falala ta wanzuwar aiki da ladan waɗannan mutane wanda a cikinsu akwai malami wa akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu al-Abbas Ahmad ibn Salim al-Ashnani qala haddathana al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad al-Ijli qala haddathana Yahya ibn Adam qala haddathana Qais ibn Rabi qala haddathana Shamr ibn Atiya an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala sayyidina Abdullah ibn Abbas yake cewa muallimul khairi wa muta'allimuhu da mai karantar da alkhairi da mai koyan alkhairi ilimin kenan yastaghfiru lahum kullu shay'in hatta al-hutu fil bahri komai da kowa yana nema musu gafara hatta kifaye dake cikin ruwa suna nema musu gafara wannan riwaya ita ma al-Imam ad-Darimi ne rawaito ta cikin musnadinsa haka nan Ibn Abi Shayba a cikin musannaf haka kuma wato Ibn Abdul Barri amma a cikin at-Tanhid lima fil Muwatta min al-ma'ani wal asanid wa akhbarana Abu Bakr قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار أن عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا بلا أم مسعود يا كسنشي إن ذي أم بتش معاذ بن جبل رضي الله عنه وأم معاذ سيتشي للي معاذ يا كسنشي جاغورا ني قانتا ني بوتا الله قيل له wanda suka ji yana faɗa sai suka ɗauka tuntuɓen harshe ya yi yana so ya karanta aya ne inna ibrahima kana ummatan kanita sai suka mai gyara suka ce inna ibrahima dai ala gafata malam inna ibrahima kana ummatan kanita faƙala abdullahi sai a cikin ruwaya cikakkiya sai ta maimaitawa ya nuna musu cewa yana sane yana yana kwatanci ne da ayar ba ita yake ja ba sai ya dinga ce musu inna kunna nushabbihu mu'adhan bi ibrahima idan muna so mai kwatancin mu'azu cewa muke kamar annabi ibrahima ne shi wajen ilimin shi da zurfin hankalinsa qala qila lahu famal qanitu aka ce menene ma'anan kana ummatan qanitan ne ma'anan qanitan qala yace al muti'u lillahi wa li rasuli wanda ke biyayyar Allah wanda ke biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina mu'azu dan jabal kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ranar alkiyama shine jagoran tawagar malamai masu zuwa lahira masu zuwa aljanna shine zai zama a gaba da su sannan ya kasance ɗaya daga cikin fuqaha sahaba masana fiqhu a cikin sahabbai waɗanda tunda mutumin zalla sallallahu alaihi wasallam yana raye su ne suke karantawa su yake aikawa gari gari su je su wa'azi su je su musuluntar su je su bada fatawa su tara zakka da sauransu sannan sahabbai sun kasance suna girmama shi kamar yadda wannan yake ambata ya je masallacin a kasar a kasar Sham yaga an wani saurayi a zaune duk sanda wata mas'ala aka ta gagara sai a je a tambaye shi yace waye wannan aka ce wannan Mu'adh dan Jabal ko Mu'adh dan nan har ya rasu ma shekarar shi kwata kwata 34 ne Allah ya gafarta mishi ya kara masa yadda wannan yana nuna darajar ilimi da inda yadda malamai suke daraja ilimin junansu domin shi ma ibn mas'udin din nan ba kan wallasa bane a cikin sahabbai wajen ilimi da zurfin karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda zai koyi alqur'ani wanda yake so ya koye shi ya ji shi danye shar kamar yadda aka saukar da shi babu wani mix babu wani abin nan lausa babu wani contamination ce to ya karanta shi da irin karatun da Abdullahi dan Mas'ud yake amma da haka yana girmama malami dan uwan cikin sahabbai yana ambatan falalarsa wannan riwaya kamar da muka ambata al-Imam Abu Ja'far Abu Ja'far al-Tabari shi ya kawo ta a cikin littafin shi tafsirin Tabari kenan al-Jami'u abin nan Jami'ul Bayan an tawili ayatul Qur'an ya ruwaito ta a ciki hakanan at-Tabarani a cikin Mujmal Kabir hakanan Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin littafin al-Mustadrak al-Sahihain hadisi ne wanda yake isnadinsa ko a ce asari ne wanda yake isnadinsa tabbatacce ne akan sharaɗin Bukhari da Muslim. Malam ya sake cewa akhbarna Abu Bakr qala haddathana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala haddathana Al-Husayn ibn Al-Hasan Al-Marwazi qala anba'ana ibn Al-Mubarak qala anba'ana Al-Hasan ibn Zakwan an Al-Hasan qala Sayyidina Hasan Al-Basri yake cewa wannan zai zama mursali ne kenan yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل yana daga cikin sadaka ka koyi ilimi sannan daga baya ka koyar da shi don Allah wannan ka koyar da shi don Allah to sadaka ne Zuhair ibn Harbin shi rutu shi a cikin Kitabul Ilm da Abdullahi dan Mubarak a cikin Az-Zuhd wa Raqa'iq sannan Al-Baihaqi a cikin Al-Madkhal ila Sunan al-Kabir ta wannan hanya ta Al-Hasan al-Basri mursal wanda marasilu Hassan al-Basri idan ya ruwaito su daga fiqat idan an su daga fiqat to amintacce ne abin karba ne sai malam yake cewa qala Muhammad ibn al-Husayn qad iktasartu min fadl al-ulama'i wa ma khassahum Allah bihi azza wa jalla bihi ala sa'ir al-muslimina ma fihi balagun liman tadabbarahu فألزم, نفس فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معه وذلك بتوفيق الله عز وجل يجي قد اكتصرت من فضل العلماء نا تقيت مغنا game da falalar malamai wama khassahumullahu azza wa jalla bi na takaita magana wajen ambatan abinda Allah ya kebance malamai da shi ala sa'iril mu'minina wanda Allah ya ba malamai bai ba sauran gama garin mu'minai ba a cikin wannan zancen ya ce ma fihi balagun akwai abin da zai ishi ya wadatu liman tadabbaru ga wanda ya tsaya ya natsu ya ɗau izina ya kula da waɗannan maganganun duk da an kawo su a takaice to sun ishi ne hankali ya gane abin da ake nufi fa alzama nafsahu talaba to daga nan mutumin kirki da ya san ciwon kanshi yake neman wa kanshi abin nan abin da zai amfane shi sai ya tirsasa wa kanshi ya tashi ya tafi neman ilimi talabahu talaba lil ilm yana tafi neman ilimi li yakuna ma'ahu dan ya tarayya da su a cikin wannan alkhair wadhalika bi tawfiqillahi azza wa jalla Allah ne kuma ke ba mutum dacewa da gamdakatar ya fahimci cewa abu kaza yana da amfani kuma ya tashi ya sa'ayi dan neman sa musamman mu da muke tutiyar cewa muna bin magabata su magabata din da suka ga wani alkhairi neman su suke jiba yadda misali talakawa suka ga masu kuɗi suna samun ladan da su ba su samu suka je goma zala sai islamu suka kai kara cewa muna son mu dinga samun lada muna sallah tare azumi tare komai tare su kuma wa hum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku dinga yin kaza ku dinga yin tasbihi ku yi kaza ku yi kaza wato kaga suna sa'ayi dan neman abin da za su riski ƴan uwansu wajen lada wa fi dalika falyatanafasil mutanafisu kuma su ma masu kuri da suka ji labari sai a to shikenan yanzu an yi balance ba sai su ma suka tashi suka ƙara yin wannan aikin ƙwazo don yin aikin da zai amfane ka shine abin da mumini ake so ya zama su sauraka a matsayinka na mumini musulmi ahlus sunna wanda kake tutiyan kana bin magabata ya kamata ya zama bayanin da ake ta yi kullum akan falalan ilimi da falalan masu ilimi ya sa kai hoɓɓasa ka tashi tsaye wajen neman ilimi da kyakkyawan niyya don kai tarayya da masu ilimi a cikin waɗannan falalolin ina fata mun gane wani malam ya ce fa in kala qa'ilun idan wani ya ce man alima da ilma wa hafizahu wa nadhara fihi yadkhulu fi hadha al-fadl alladhi dhakarta duk wanda ya san ilimi ya haddace shi yake tattaunawa game da al'amarin ilimi shin zai shiga cikin wannan falalar da ka ambata kaila lahu sai a ce mishi arju Allah yukhalli Allah Allah yukhalli Allah kullu muslimin talaba alkhaira wal ilma min khairihi alladhi wa'ada bihi ulama yace ina fata kada Allah ya hana duk wani musulmi da ya tashi neman alkhairin ilimi ya koyi ilimi fata na kada Allah ya hana shi wannan falalar da ya ba malamai ma'ana ko da mutum bai kai darajar malanta ba amma dai ya shiga cikin tafarkin neman ilimi fata na Allah ya bashi wannan falala walakin qaddafartu lahum awsafun wa akhlaqun yace sai dai qad zikrat lahum awsafun wa akhlaqun sai dai an ambaci wasu siffofi da halaye za iya karanta shi a ce qad zakartu lahum awsafan wa akhlaqan ina ji haka yake a nuska ko akwai tabbizu da haka amma amma asalin shi da ya rubuta qad dukirat lahum da mabnin alama lam yusamma fa'ilu qad dukirat lahum awsafun wa akhlaqun fa nahnu nadhkuruha ka gani ko an ambata to zamu kawo su faman tadabbaraha min ahli ilmi raja ila nafsi wanda da ya tsaya ya kalli waɗannan sifofin da za a ambata mun da yake mai harkar ilimi to ya dawo cikin hayyacinsa fa in kana minhum shakarallaha azza wa jalla alama khassahu bi wato ba mujarradin yin ilimin ba kana da ilimi amma ga wasu siffofi da za a ambata waɗanda su ne siffofin da ya zama lazimi mai harkar ilimi ya siffantu da su yanzu kai da kake harkar ilimi wannan siffofin da za a ambata abin da ake fata shine ka tsaya ka kalle su kallon natsuwa ka yi wa kanka hisabi da kanka idan ka tarar cewa waɗannan siffofin suna tare da kai malace sai ka gode wa Allah wa illam takun awsafuhu minhum idan ka ga cewa kana harkar ilimi amma waɗannan sufofin da aka ambata ba ka da su ko kuma mafi yawansu ba ka da su kana da fail mark idan da za a yi grading ɗinka ya ce to wannan abin da ya kamata wa kana mimman hujjatul wa kana mimman alimahu ko wa kana min ilmihi ne wa illam takun awsafu minhum wa kana mimman alimahu hujjatun alayhi istaghfara Allah azza wa jalla eh uki mimman ilmu haka ne mimman ilmuhu hujjatun alayhi idan mutum ya ga bai da waɗannan siffofin ya zama daga cikin waɗanda ilimin shi zai zama hujjar da za a kama shi kenan a horar da shi to sai ya nemi gafara Allah waraja ila alhaqi min qaribin ya marmaza ya tuba ya koma zuwa ga gaskiya lokaci bai kure maka ba wabillahi tawfiq wallahi wali tawfiq ya gama muqaddima kenan ya gama asalin muqaddimar da yace zai dama ya kasa littafin gida uku farko muqaddima wanda a cikin ta akwai bayanin falalar ilimi ita ce ya gama na biyu magana akan siffofin da ya kamata masu ilimi su siffanta da su gaba ta uku siffofin da bai kamata ba sufin da kwata-kwata bai kamata a samu wato a sukun sufin wanda suke positive su ne waɗannan waɗanda suke ijabiya wanda ya dace a ce malamai da ɗaliban ilimi da masu harka addini sun siffanta da su sai kuma na uku gaba ta uku shine sufufin da bai dace su siffanta da su ba to zai haura da mu cikin babu babu ausafil ulama illazina nafa'ahumullahu bil ilmi fid dunya wal akhirah babun da ke bayani akan sufufin malamai sufufin malaman da Allah ya sa suka ci moriyar ilimi a duniyan nan kuma za su ci more ilimi a lahira Allah ka samu a cikin tawagar waɗanda za su samu wannan falala malam ya ce kala muhammad bin hussein malam ajuri ya ce lihada da ilimi sifatun wa ahwalun shatta lihada da alimi shi malami irin wannan da zai ci more ilimin shi a duniya kuma ilimin ya amfane shi a lahira to yana da siffofi da halaye mabambanta wa maqamatun da kuma yanayi la budda lahu min isti'maliha dole a same shi da wannan sufofin dole a same shi da wannan halayen dole a same shi da wannan dabi'un fa huwa musta'milun fi kulli halin ma yajibu alayhi shi malami ana so ne a kowane lokaci ya dinga amfani da hali ɗabi'ar da ta wajaba a gare shi falahu sifatun fi talabihi lil ilmi akwai halaye da siffofin da ya jaba ɗalibin ilimi ya siffanta da su tun yana ɗalibi kafin ya zama malami kaifa ya tsulubuhu dole ya siffanta da halayen da za a ambata na yaya ake neman ilimi na shari'a wala hu sifatun fi kasaratil ilmi idza kasura indahu sannan akwai siffar malami wanda ya riga ya tara ilimi ilimi ya tumbatsa a wurin shi mallazi yajibu alaihi fihi yaya ya kamata ya hulɗa da ilimin nan da ya tara fa yalzamuhu nafsuhu dole ne ya lalace wannan halayen sanda yake neman ilimi dole ya lalace halayen ɗaliban ilimi sanda ya tara ilimi ilimi ya yawaita a wurinsa nan ma akwai sifofin da dole ya aiki da su walahu sifatun idza jalasa ulama kaifa yujalisu sannan sanda zai zauna da malamai yan uwan shi ya yake zama da malamai yaya ne walahu sifatun idza ta'allama min al-ulama kaifa yata'allam zai dauko kuma siffar yadda ko kana malami in ka gamu da wani malami zaka koyi wani abu a gonsa ya aiki zamu zo mu ji zai kawo mana kisa Ahmad ibn Hanbal ana zaune ana fira sai Qutaybah ibn Sa'id sai ya ambaci wani hadisi da Ahmad ibn Hanbal bai taba sanin shi sai ya tashi daga wurin zaman shi ya dawo ya zauna a ƙasa a gaban malamin ya tankwashe kafa ya zaro takardar shi ya ce akarmaka Allah sake biya mun karatun nan don Allah ya ce tashi kuma ya ce a ai ba zan taba tashi daga nan ba sai ka biya mu yanzu wannan ya canza hai'a kenan hai'ar ɗalibi ne yanzu da malami ba hai'ar zaman fira ba su suna suna kulawa da darajar malamai ‘yan uwansu da na sama da su da na ƙasa da su da abokan hulɗarsu suna mutunta wannan sosai. Ya ce, Walahu sifatun yana da kuma siffa idan na zarafi da ilimi kaifa yunabir, idan ya zo tattaunawa munazara ta kama yaya ake, duk zai kawo mana su. Walahu sifatun idan aftan nasa kaifa yufti, haka nan ya zo da fatawa, ya zo karantarwa, ya zo amsa tambayoyi, ya ya kamata ya yi. وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالسته kuma siffan malami wanda zai zauna da sarakuna da shugabanni da masu mulki idan Allah ya jarabce shi da haka domin jarabawa ce zai zo mana magana akai da sabanin da malamai suka yi akan ma hukuncin malami idan yana hulɗa da shugabanni zai yi ko ba zai yi ba to yaya zai yi idan Allah ya jarabci malami da zama dan fada malamin fada ya zai yi kaga shi sa muke ta ambata cewa littafan ladubban ilimi din nan akwai bukatan a yada alherin da ke cikin su a daina a daina kauran karantar da su saboda saboda kar a makara sai mutum ya zama malami ko bai san ethics da kuma wato conventions na sana'ar malanta ba da ka sai a yi ta samun trial abin nan an era ana ta gwadawa ana samun matsaloli yace sannan wa man yastahiqu an yujalisahu kuma la yastahiqu sannan da bayani akan wane ne mutumin da ya kamata malami ya zauna da shi wane ne kuma mutumin da bai kamata a ga malami yana hulɗa yana zama wuri ɗaya da shi walahu sifatun inda mu'asharati li sa'irin nas da siffan malami a lokacin da yake hulɗa da sauran mutane gama gari mimman la ilma ma'ahu waɗanda ba su da ilimi ya kamata ya hulɗa da su in ya fita cikin daga cikin ausat na ƴan uwan shi malamai ɗaliban ilimi ya kuma ausat na sauran mutanen gari ya zai hulɗa da su وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه da kuma siffarsa a wajen ibada da dangantakarsa da Allah ubangijinsa wa qad a'adda li kulli haqqin yalzamuhu ma yuqawwihi ala alqiyamah ya zama malami ana fatan ya zama kowane yanayi a cikin waɗannan yanayin ya shirya ma wannan yanayin ya mushi tanajin da zai zama ya karfafi iliminsa da aikinsa وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه sannan kuma ya zama yana da tanadi akan duk wani bala'i da zai zo ya san ya zai tsira da addininsa bala'in fitinar talauci ne fitinar arziki fitinar shuhura fitinar mabiya fitinar yaduwar bid'a fitinar abin nan fada da da zai yi da wani dan uwansa ko wata jarabawa da Allah ya zabce shi da wasu masada duk waɗannan abubuwan dole ya zama cewa ya shirya musu ya ce alimun bima ya ji talibu bihi ta'at kuma ya zama ya san abin da zai farauci biyayya Allah ababen da zai ya samu lada alimun bima yadfa'u bihil baliyat ya san ababan da in yi zai tunkuɗe kanshi bala'o'i yace kad takadal akhlaq saniya wa atazala al akhlaq daniya wajibi ne malami ya kudirce ya aiki da halaye masu kyau ya kuma guje ma halaye wanda suke na kaskanci kaji wannan yanzu kamar wata mukaddima ce ya sake idan ya gaya maka kuma ababan da introduction ne to wannan chapter na biyu ya gaya maka abubuwan da zai ambata a ciki na san kowa zai iya daga in ka kalle su a dunkule za ka iya fahimtar muhimmancinsu da kuma tsananin buƙatuwarmu a wannan zamanin zuwa gare su tsananin buƙatar da mu da ake cewa ɗalibai da ustazai kai har ma da malamai da masu wa'azi da masu tafsiri abu shakka ko yana da buƙatar ya san waɗannan abubuwan kuma ya practicing ɗinsu ba wai sanin kawai ba ilmin kalli yadda saha ta duniyar ilimi a ƙasashenmu take cikin ɗimuwa da rudani Allah ya tsare malin yace zikiru sifatihi li talabil ilmi abu na farko da ya ambata shine siffofin malami a lokacin neman ilimi famin sifatihi li iradatihi fi talabil ilmi an ya'lama anna Allah azza wa jalla farada alaihi ibadatan daga cikin siffofin da ake so malami ya siffanta da su lokacin neman ilimi wato sanda ya irada sanda ya nufin neman ilimin ya san cewa Allah ya farlanta mashi wannan neman ilimin wal ibadatu la takunu illa bi ilmi ibada da Allah ya farlanta mashi ba ta yiwa sai da ilimi wa il wa alima anna al ilma faridatun alaihi saboda haka sai daga nan san cewa tunda ibada Allah ya farlanta ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu kuma ibada ba ta yiwa sai da ilimi to da ka shi ma ilimi ya zama farilla kenan yadda ibada take farilla lianna ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib wa alima anna al mu'mina la yuhsinu bihi al jahl kuma ya san cewa ya kudurta cewa shi mu'mini jahilci ba abu ne da yake masa kyau ba jahilci baya mu'mini kyau fa talabul ilmi li yanfi an nafsihi al jahl sai mutun ya nemi ilimi fatalabar ilma li yanfi an nafsil jahil ya nemi ilimi don ya kawar da kansa jahilci wannan magana mun ambace ta a kwanaki kuma za mu ji ta a gaba dukkanin Anas Malik dan Anas Allah ya gafarta mishi Imam Malik yana da wani malami shine Ibn Hurmuz Abdullahi Ibn Yazid Ibn Hurmuz wanda ake cin mishi Sheikh Malik haka ake mishi lakabi ya rusu ka ta 148 Imam Malik yana cewa da kanshi a cikin malamai na babu wanda nake so ne koyi da ɗabi'a sakama wannan malam yace ya kasance mutum ne mai yawan ibada da yawan shuru da ƙarancin sanya baki a cikin abin da babu ruwan shi yace so da dama muna zaune da shi za a zo a mai tambaya in ya bada amsa bayan mai tambayar ya tafi sai ya aika abu sawun shi yace a dawo da shi sai ya canza magana yace abin da ga maka bayan ka tafi ne tunani ina ganin ba daidai bane yace mun ga yayi haka da yawa baya jin kunyan yayi magana daga baya ya ce ba daidai ba ne ya gyara wa kanshi sai maliku yake cewa na sha jin shi yana cewa innama talabtu ilma li nafsi na koyi karatu ne dan kaina wato dan ni na yaye wa kaina jahilci na sani na aiki da shi sai maliku yake cewa wa kadhalika kanan nasu wannan kuma shine tafarkin duk malaman da muka sani cewa suna neman ilimi ne dan amfanin kansu tukun na farko to wannan wannan magana sai take yi mutane nauyi a wannan zaman dan sanda ka faɗi ta sai mutane su a to wai su suna neman ilimi ne su mutane da zaran tashin duk wanda zai tashi yanzu neman ilimi mafi yawan mutane musamman matasan mu da suke fama da hamasa da zafin kai da da da hobbasa da irin kan jiki kan karfi din nan da karan ka ce kana so koyi ne su ce ina so ne in zama malami in yi da'awa to wannan kamar yadda na ambata a kwanakin baya wannan talbisi ne na iblis zama sai ga kawo magana ce mai kyau amma magana ce mai kyau saboda mene saboda ba haka tafarkin magabata yake ba su ba sa zuwa makaranta su a karankin kansu ɗaiɗaiwan su da nufin wai malanta suka je koya ba kaman karatun boko ne zaka ce naje faculty of medicine dan zama likita in ka gada ma kai ƙarya cewa zan ka taimaki musulunci in ka gada ma kana yi wannan ƙarya kai ma kamar yadda galibin masu zuwa suke yi ko yawwa duk wanda kuma ya tafi NDA ya je ne don ya zama jami'in soja ko don ya zama ofisa to amma shi karatu ana zuwa ne don ka san Allah ka bauta mushi idan Allah ya jarabce ka da sanin ilimi fiye da wanda kake bukata wanda sauran al'umma za su amfana to wannan kuma wani sabon abu ne sai ka daura niyya mai kyau shi ma akan shi ko mun gane wannan bai hana kuma sauran mutane kamar malamanka ko iyayenka ko abokan hulɗanka su su maka wannan fatan ba kamar da aka yi Imam Malik da sauran su fatan cewa waɗannan za su zama malamai amma kai ya zama kai asali manufarka ita ce malantar Allah ya sa mun gane kai ya zama manufarka kawar da jahilci don ka samu ilimin da za ka yi addini mai inganci to idan Allah ya so a cikin falalarsa da baiwarsa da ƙudurarsa da hikimarsa sai kuma ya baka fiye da wanda za ka yi bautar Allah ɗin sai baka dama ya baka ƙwarin gwiwa da ƙwazon da ilimin naka har za a ci moriyarsa to wannan wata jarabawa ce daga Allah sai kai fatan ka fita lafiya amma su malaman farko abin da ke damun su shine fatalabal ilma liyanfi an nafsihi aljahal suna neman ilimi dan su kawwa kansu da jahilci har ka ji mutum yana cewa so nake na zama irin malam albani so nake na zama irin malam jafar wannan duka wasu matakai ne na, na, na talbis kuma da za ka gane talbis din ne duk mai faɗan wannan abin ba za ka gan shi a sahar ɗalibta ba sai dai a saha ta hayaniya ko kun gane bambanci wanda yake faɗa haka ba za ka gan shi yanzu asuba ta yi ya tafi ya je koyon ahalari ƙawa'idi da magariba ya je ya koyi kaza ya yi hadda duk inda ya ji labarin malami na usul fiƙi na musalul hadis na fiƙihu ya je ya dage yana koya in yadda waɗancan sau koya ba a ya fi dagewa da wajen sauraron kasusuwa da yanko bidiyo ƙanana da saka su a status da ɗauko wasu rigingimu da kutsawa abin da bai ma gama fahimta ba rigimar da ake ta ilimi ko ta addini ko ta wata matsala wadda bai ma gama fahimtar ta ba to ne yake so ya shiga domin ai abin da yasa abin da ke burge shi da su malam albani da su malam zafa shine shaharar da Allah ya ba su take burge shi ɗaukakar da suka samu ita ke burge shi ba wai so yake irin wahalar da suka yi suka samu ilimi ba yana so wannan end ɗin end ɗin yake nema ƙarshen abin da suka kai na shahara yake nema so da kana ga bai damu da asalin ilimi ba daga na gane da gaske ne talbisi ne na iblis jama'a wannan nukta ce take mai wato mai sarƙaƙiya wanda ya kamata mu gane ta mu gane ta kuma mu bi tafarkin magabata neman ilimi asali dan kawar da jahilci makanka kamar da kake neman kuɗi don kawar da talauci ga kanka tukuna ba sai in sun tare ne su zaka fara tunanin barka taimaki dangi da yanwa ba waye yake neman kuɗi ya ce maka dan wasu yake nema a farkon al'amari kowa dan kanshi yake nema ba wanda ma zai fara tunanin wasu ƴan garinsu ko ƴan uwan shi ko ƙawayen babar shi saboda an ce in mamanka ta mutu ka dinga kula da ƙawayenta ba wanda yake wannan tunanin yana tunanin wata shi yanzu ya samu sai in ya samu sun ishe shi Allah ya taimake shi sannan zai fara tunanin ba wasu to ilimi shine aula da wannan da wannan selfishness din wato ka koya dan kanka tukunna in haka kake yi shine da baka dama ka tsaya ka goge a ilimi saboda kowa ya fi son kanshi fiye da wani abu wa urratul anfusu shuh malam yace wal ya'budallaha azza wa jalla kama amara ya koyi ilimi don ya bauta wa Allah yadda Allah ya umarce shi laisa kama tahwa nafsuhu ba wai ya bauta wa Allah da san zuciya ba jahilci shike ba shike kawo bauta Allah da san zuciya fa kana hadha muraduhu fi sa'i fi talabil ilmi wannan ita ce asalin manufar malami a wajen neman ilimi ya kauda jahilci ya bauta wa Allah akan ilimi kada ya bauta wa Allah akan san zuciya mu'taqidan lil mu'taqidan lil ikhlas fi sa'i sannan abu mafi girma shi ne ya sa tsoron Allah ya sa ikhlasi ya guje mariya da sum'a ya guje wa bin abin da ake yayi ya guje wa yi dan a dinga gani ana cewa a suwana sun dage da neman ilimi a'a ya zama dan Allah yake yi la yara li nafsihi al-fadla fi sa'i kai ya ga cewa dan Allah ya bashi dama yana neman ilimi to yafi sauran mutane falala ya fi su ɗaukaka Allah ya fi son shi shi ne na Allah shi ne mutumin kirki saura don mutanen banza ne kada ya dinga ganin haka bal yara Allah lillahi azza wa jalla al-fadla alayhi ya dinga ganin cewa wannan wani tagoma shi ne Allah ya mishi wata falala ce Allah ya bashi idh waffaqahu li talabi al-ilm saboda Allah ya bashi dace ya bashi gamdakatar Allah ya sa shi a tafarkin neman ilimi li talabi ilma waffaqahu li talabi ilmin ma ya'buduhu bihi min ada li talabi ilmi ma ya'buduhu bihi dan neman ilimin abin da zai bautawa Allah da shi min ada'i fara'idihi ya aikata farillai wajtinabi maharimihi kuma ya gujewa ababan da Allah ya haramta na ɗaya kenan na biyu yace zikiru sifatihi fi mashihi ila ulama ambatan siffar ɗalibi a lokacin da yake tafiya gurin malamai sanda za ka je makaranta yaya ake ya ce yamshi birifkin ɗalibi yana tafiya ne cikin natsuwa tafiya ta rashin natsuwa wadda za a ga alamar babu natsuwa a tare da ita a bisa urufi na irin al'ummar da kake rayuwa to ba naka bane kama a ce kai ta guje-guje akan abin hawa ko ka dinga tafiya wata ke alamta rashin natsuwa rashin sanin darajar kai to ba naka bane ana so a ga a cikin tafiyarka akwai natsuwa akwai sanin darajar mutane da sanin haƙƙin sauran masu amfani da hanya ko ababen hawa ya ce wa hilmin da kuma dattaku cikin tafiyarka a gane mutumin kirki ne kai wa waƙar da natsuwa wa adabin da kuma bin ladabi kamar ladabin da suka shafi dokokin hanya dokokin abin nan rintsa ido dokoki na yi wa mutane sallama da mutunta su da sakin musu fuska muktasibun fi mashihi kulla khairi ana so tafiyarka da kake yi ita ma ka ci moriyarta ya zama akwai alkhairi a cikin tafiyar da kake taratan yuhibbul wahda wani lokaci ɗaliban ilimi yana son ya zama shi kadai ana so ya zama kai kadai baka cakuɗe da mutane fa yakunu lil qur'ani taliya duk sanda ka zauna kai kadai a matsayinka na ɗaliban ilimi abin da ya kamata shine kai ta karatun alqur'ani wa taratan bizikri mashghula wani lokaci kuma sai ka shagaltu da ambatan Allah haka malamai suke jama'a idan suna kan hanya ko suna tafiya su kadai ko suna kan abin hawa ko sun zauna a keɓance ba za su zauna ne kawai su ta surutu da fira da chatin da sauraren kiɗa da sauransu Allah gafarta malam Jafar Mahmud Adam na taɓa jin shi yana ba da labarin cewa duk sanda ya taho daga Maiduguri zai zo Kano yakan ware wasu wani wani juz'i ne na alkur'ani wanda zai zai karanta shi ba wai kawai zai zai sa kida ne a mota ko kuma kawai ya shiru ba kafin daga Maiduguri zuwa Kano sai sauke sai sauke izo 20 na muraja'a haka Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta mai daliban shi suke bada labarin cewa yana daga cikin ɗabi'arsa dan ya baro gida zai zo masallaci to bai kula kowa akwai wani akwai wasu azkar da yake yi kafin ya iso akwai wasu sashe na ayoyi ko juz'in karatu wanda karantawa yake wani lokaci ma in ya iso kofar masallaci bai karasa ba har sai ya koma gefe ya karasa kafin ya shiga masallaci da darasa kuma irin wannan yanayin ko magana kamar shi bai kula ka baya fasa wannan wuridin a rayuwarsa saboda istiglali ne na lokaci da cin moriyarsa ba kai ka zama kawai baka da tsari kuma ana ci maka ɗaliban ilimi ko malami ko mai wa'azi kawai duk inda ka tsaya kawai ka tsaya kai ta sharholiya ka tsaya kai ta fira surutu duk inda kaga ana wani labari na siyasa kai ma sai ka tsaya ka sa baki ko ku zauna ɗaliban ilimi su zauna a teburin mai shayi har sha ɗaya na dare har ƴan sanda su fara kame kuma su nasu ɗaliban ilimi wannan yana bambancin su da ƴan kallon ƙwallo yana bambancin su da ƴan duniya ƴan jami'a ma da ke neman ilimin duniya ba sa yin wannan haukan ba sa yi ni na san muna dalibai har muka gama first degree a cikin ABU babu inda zaka ce wai nan wajen zaman fira ne babu sai dai wurin zaman karatu ko wurin cin abinci ko kuma wurin wasanni dan a dan raffaha a rage tension amma inda za a ce kawai eh majalisa ce nan kawai a zauna a shiru yadda ake a cikin gari ina ni da wallahi ban san wurin ba ABU a iya sani na malai su ji ba sako ko akwai ba har yanzu babu wannan babu wannan culture din maladam a can yola ana yi haka kaga duniya ake nema amma an an bata gaskiya shi za ake samu amma mu wasu a ce ɗaliban ilimi sai ka zo sai ka katar da mutane kawai da azazzauna kawai ake labari wallahi ya jin aikin nan da ake cewa za a yi shi ne muke ta analysis ku sojojin baka ne ko ko abin nan ne ku me yasu nan su masu fashin baki ne ku bakin ku na ci a cikin daji ku je ku fasa shi so a ko dai kai ta karatun alkur'ani kana muraja'a ko kai ta zikiri wa taratan yuhaddithu nafsahu bi ni'amillahi azza wa jalla wani lokaci kuma ya dinga tuna wa kanshi ni'imomin da Allah ya mishi yana wa Allah godiya wa yaqtadi min hashkur wanda ya san cewa wajibi ne akan shi godewa Allah ya tuna ni'imar da Allah ya mishi ta imani ni'imar da Allah ya mishi ta lafiya ni'imar da Allah ya mishi da ya sa shi akan tafarkin neman ilimi ni'imar da Allah ya mishi da ya bashi hankali da basira ni'imar da Allah ya mishi da ya hada shi da malamai na kirki da suke koya mishi duk waɗannan ni'imomi ne ni'imar da Allah ya yi maka baka san wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yanzu akwai wanda misali yana so ma ya koyi ilimi amma garinsa babu malamai kullun yana ta hankoran ina zai samu ya tafi inda akwai malamai bayi da wadata da zai je wani gari ya zauna ya samu wurin zama ya samu abin da zai ci ya biya kuɗin haya ya samu kuɗin sayan littafi ya biya kuɗin makaranta bai da wannan damar wani na da wannan damar kuma yana da kuɗin yana da komai amma kuma shi Allah bai sa mishi tunanin bari ya zo koyi ilimi ba yana nan yana ɓata lokacin shi a banza wani kuma ga lokacin ga damar amma kuma hala Allah ya sallabe mishi lafiya yana fama da cuta wani kuma bala'in da ke tare da hanyar da zai biyo wani kuma iyali ne suka dankwafe shi ya riga ya tara ƴaƴa da mata ba yadda ya iya kowa da lalurar da take hana shi saboda kai kai da ka samu wannan damar dama ce take zahabiyya is a golden opportunity da ya kamata ka gode wa Allah akai to wani lokaci suke ta tuna wannan wa yasta'idu billahi min sharri min sharrin sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa nafsihi wa shaytani ya ta neman Allah ya tsare shi daga sharrin kunnansa da sharrin idansa da sharrin harshensa da sharrin shi kansa da sharrin shedaninsa domin duk waɗannan suna nan suna farautar shi don su zamar da shi daga kan tafarki mai kyau fa in buliya bi musahabatin nasi ɗaliban ilimi idan Allah ya jarabce ka da zama cikin mutane ko kuma za ka ratsa ta cikinsu waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ne fi tsariƙihi a hanyar ka ta zuwa karatu lam yusahib illa man ya'udu alaihi naf'uhu kar ka sake kai abokantaka sai da wanda zaka ci moriyarsa jarabawa ce a ce kana ɗaliban ilimi fitina ce a ce mutane sun ma yawa abokai sun maka yawa ƴan uwa da dangi da sauransu me yasa kake ganin jama'a kamar da muke misali da boko yanzu mutumin da ya bar garinsu ya tafi wani gari yin karatun boko ya fi cin more lokacin fiye da wanda yake university a garinsu saboda in kana yin dai kai yanzu an haife ka a kano kuma kana jami'a a kano a biyu ke kake ko sa'adar turimi ko wace ta dan yusuf mai tamasili za ka kwana a gidanku in ka tashi da gari ya waye kana da abokai ka fito ka ga za a yi jana'iza ko za a yi ɗaurin aure ko za a yi suna ko ana gobara a wani gida dole ka shiga cikin wannan sabga in ka wuce za a ce baka da kirki can kuma za ka yi misin lecture in ka dawo kuma kuna da majalisa sai a dinga cewa ka cika girman kai baka kula kowa wanda koyi taho daga wani gari ya zo ya zaman shi a hostel ba ruwan shi da kowa bai san kowa ba 247 abin da ya kawo shi kawai yake so daga wannan musahabar jarabawa ce gare ka ta ci maka lokaci za ta bata maka tsari to amma ya ka iya sai ya ce to kar ka sake kai mu'amala sai da wanda za ka ci amfaninsa na san wanda muna ɗalibai a undergraduate wallahi a cikin aji na mutum arba'in wala bai san sunan ma mutum goma a cikin ajinsu ba shi ba ruwan shi da kowa kawai in dai ba za ka iya koya mai abu ba ba ruwan shi da kai sai a ta tuhumar shi kuma a ce yana da bala'in girman kai ai saboda ya ga shi guru ne bai ma san sunayen wasu ba amma wani za ka ga duk an san shi a duka faculty social director ne shi saboda ka shi su ne yan spill over kuma su ne za su kasa gamawa akan lokaci saboda sun je abinda ba shi ya kawo su shi suka mai suna can suna aluta suna rigima da MSS suna rigima da da ƴan Nuwesa suna rigima da Vice Chancellor ya neme su Director Academy Director mai ake ce mishi mai kula da yara din nan Student Affairs ya neme su da an tafi mutuncin sun tafi convention akwa ibon sun dawo sun wuce Taraba haka duk su bata lokacin su babu abin da zai amfani su to kana ɗalibi kana koyi hada alqur'ani ina ruwanka da yawan abokai ƙur'anin nan shine abokinka ina ruwanka da yawan mutane ka je in ka koyi ilimin kan natsa a cikin shi abokan za su zo da kansu da kansu za su neme ka tun suna maka izgili suna maka istizai suna aramma aramma za su dawo da ikhlasi suna cewa kai alarma ne ka tsaya tukunna ka goge akan ilimin ka fita batun waɗannan abokai da ɓata lokaci ya ce to kar kai mu'amala sai da wanda zai amfane ka shine wanda za ku taimaka wa juna wajen koyon ilimi wanda zai maka nasiha wanda zai taya ka wanda zai ƙara maka ƙwarin gwiwa wanda za ku yi musabaka da shi kuna gogoriyo kowa yana so ya wuce ɗayan waɗannan su ne abokan hulɗarka amma waɗanda za su dinga sabbaɗa ka ce kai da Allah ka cika zafin kai da Allah kai komai sai ka ce ba haram komai ka ce ba kyau wanda za su dinga za su dinga yi maka yarfe ko suna ce maka dan ustaz ko ko dan albani ko ko dan boko haram waɗannan karka karka kula su yace kad aqamal ashaba maqama salasatin ya tsaida abokai a ɗaya daga cikin bigire guda uku imma rajulun yata'allamu minhu khairan in kana a'lamu minhu abokanka sune iri uku mutumin da zaka koyi alkhairi a wurinsa idan ya fika wanda ya girme ka ilimi ya fika a tajriba wanda ya rigaye ka zai koya maka to shine abokinka na farko aw rajulun huwa mithluhu fil ilmi ko tsaranka fayudhakiruhu al ilma sai ku yi muraja'a ku yi muzakara li Allah yansa ma la yanbaghi an yansahu saboda kar ka manta abin da bai kamata ka manta ba aw rajulun huwa a'lamu minhu fayu'allimuhu ko kuma kai ka koya mushi shi sa Khalil al-Farahid yake cewa idan na fito abokan hulɗa na mutane hudu ne yace ko dai mutumin da yafi ni ilimi to in na gamu da shi ranan yace to ranan ranan koyan ilimi na ne ranan cin riba ta ne yace ko ko mutumin da yake sa'a na in na gamu da shi ya ce to ranan ranar da zan gwada kaina ne in ga cewa na koyi abin da ya kamata ko ban koya ba mu tattauna da shi ya ce ko kuma mutumin da yake ƙasa da ni ce to ranan kuma ranar samun lada na ne sai in koya mai in samu lada ya ce sai kuma mutumin da yake ƙasa da ni amma yana ganin kamar yana sama da ni irin wanda yake ganin ai kai ma ba komai ba ne ya ce to shi ma sai na bashi na ji ta bakin shi hala an ƙare da shi ba zan nuna mashi na fi shi ba ce sai na yi kamar da gaske ne ya fi ni shi ma an ƙare da shi ma'ana dai ya zama duk rayuwarka a matsayinka na ɗalibi tana kewaya ne a cikin mutanen da za ka ci more su malamai da ɗaliban ilimi da abokan karatu da makamantansu ya ce yuridullahu bi ta'alimihi iyahu ya nufaci Allah ubangiji maɗaukin sarki a wajen karantarwa لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه بل يحب ذلك kada ya ƙosa da yawan abokan karatu saboda amfaninsu ya kasance ma yana yana yana yana wato san haka ina ganin bari mu kwana akan wannan kan wannan gabatin da doguwa ce ko idan mun dawo sai mu tashi akan ta yuridu yuridullahu azza wa jalla bi ta'alimi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله